بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau sha bakwai ga watan jimadar ula shekara ta dubu ɗaya da arba'in da bakwai wanda ya daidai da takwas ga watan nuwamba dubu da ashirin da biyar miladiya littafin askari na ne mamaki ake da limanci ko? bai yi wurin ba? bismillah rahman rahim babi na ake fasulun aljama'a da sunatun wale da wale da sauransu ko ya yi magana a kan limanci ya ce yi kaddamul afkahu a samu da ya fi kowa fito idan an samu wasu lokaci matsala ya gabata da ya fi kowa ƙur'ani saboda galibi ana ana son a ga wato su ita karatun qur'ani jigo ne a sallah amma da al'afqahu mu dauka mu yana nufin wanda ya san qur'ani ya san kuma ilimi na addini a hadi duka ba wanda ya san fiqh kadai ba wanda bai iya karatun qur'ani ba galibi al-qurra ko al-fuqaha a baya can aka faɗa zaka ga ba wai abu da suka sani ba sun san waɗannan abubuwan duka yace fa inistawa fal afdal bis sinni sai a gabatar da shekaru washaraf da kuma yanayin wato martaba da kima a idan mutane shi ma wani lokaci yakan taimaka in kuka je ku ba wani kaskantacce liman a idan mutane ba wai dan a wajen ubangiji ba sai ku ga wani lokaci ana ana musashin naku wani gari gari amma in kuka dauka ko ko board of trustee ne da masallaci in aka je aka ce akwai akwai akwai gwamna da sarki a ciki sai ga ana ana shakkan wannan saboda kawai ɗabi'a mutane ne ba wai saboda wani abu nan ba wa husnul khulqi kuma wa sabahati da kuma kwarjini annuri na fuska wa husnul khulqi da kuma kyakkyawan hali kar a sa liman wanda yake ana ganin shi na yin wani hauragiya fa in istawau idan kuma duk sun yi daidai a wannan fa bil qur'a to a musu qur'a babu laifi a musu wani qur'a wace wani kaiwa kaza ba wani kaiwa kaza ba duk ana wannan shi zabe ba shine matsala ba a addinin musulunci wanda suke tsammani cewa zaɓe a zaɓe ba shine matsala addinin musulunci ba ana iya zaɓe zaɓe ko ƙura'a wannan shari'a ta zo da shi kawai dai abin da mu demokradiyya muna da matsalolin mu da shi ne mu a karan kanshi shawar shi kunshi ne wasu abubuwa da yawa da ya kunsa daga ciki akwai yadda suke cewa zaben gama gari da kuma zaben mutanen kirki masu hankali iri ɗaya ne kaga ai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ko kai ne da gidanka kana mutanen gidanka suna iya zama abin da suke so kawai ranar shi ne kawai ka basu su yi ta kalace-kalacen bazan su amma kanka lokaci kai baka san wannan ba kuma kai bito fa wanda kake da shi naka naka yafi alheri saboda ana samun wani mu kaga shi ke shi ne shi ne guda daya amma kuma wasu wasu wanda su sun kai su biyar amma kuma shi ya rinjaye su da hankali a yushrimu zai yi haraman sallarsa ne ba da siwa isufufi bayan wato adaidaita sahu wannan abu ne wanda ya kamata a daga kulawa ba limamai sosai mazalla yakan tsaya musamman a kukan musulunci ya rika kallon cewa adaidaita sahu ko ba adaidaita sahu an gama kiyama an gama ikama sai je isa isa ma a daga kallon masa haka sau Uthman sau Khulafa suka yi in ya ga daga baya an fahimta shi kenan ya ga alama da ya juya haka sai ga duk makaranta ne a gefe can har can har can ya ji cewa ba in ma akwai wanda ya yi usule to za su gyara shi ne sai kabar sallarsa ba wai diman da'iman dole ne wai sai ya tsaya ta duba dube ba a zai haka zai kalla ya ga mutuwa ke wajen da ya kuma ya akan ya me suka yi in sun yi sahun su da kyau shi kenan saboda haka sai ce istawu istawu din da ake muke fada wala sunna ce wala yalzamuhu niyatul imama ba dole bane sai yayi niyyar niyyar limanci wannan sabani ne haka ake da shi sosai misali liman yazo zai yi limanci zai yi niyyar limanci in bai niyyar limanci ba wani limanci na ta amfane shi ko ta amfane shi ba kuma magana ta farko misali da zai shiga da ya shiga limancin shi ke da sai sai kawai ya ce shi a zuciyarsa wani sallan da yake shi ba limanci ke musu ba zai su ta tsiyansu ki ta alherin sanci zai su ta alherin su amma shi ba limanci ke mushi to ya matsayin niyyarsa shi ta malamai zai kawo wannan wani lokaci da gama da fiƙi sun kawo wani abu da tsammanin abu ne mai sauƙi fa su abin da akwai abin da suke hararan maka sannan kuma na uku da za su ke kawo waɗannan abubuwan shine misali yanzu da ni mamu ne ko ni ina sallah ni kaɗai sai wani wasu mutane gungu suka zo suka bi ni a baya ni ban sani ba ka ga ban yi niyyar limanci ba ya matsayin limanci na kun fahimci wajen guda uku kun rike ko ku iya ba abu uku na faɗa shine wanda ya zo ya san cewa zai limanci kuma sa shi gaba kawai shi sai bai ni sai dole ne tsaya niyyar limanci ko ba dole ba ne tsaya niyyar limanci abu na biyu yana cikin limancin kawai sai yi cewa shi ba zai ɓaci limancin nasa shi ko da kun sa shi shi ya shi ba limanci ke muku ba sallah sai ke yi abu na uku kuma ina cikin sallah ne sai wani ya zo ya bi ni ya jona da ni wasu mutane biyu a bayana da abin da nake shi suke yi ni ba san suna bi da limanci ba ya matsayin wani limancin nawa ni a waje na ni da nake liman din an fahimta to wannan wajen ne guda uku banda shi akwai wasu abubuwa da malamai ke kawowa suna da sabani akan cewa wannan niyyar limanin wajiba ce mace ko sharadi ce aka ce sharadi ne kaga wanda aka shi limanin munashin nasa ba ta yi ba kenan in wajibi ne to wajibi ne amma dai ba ta kai sharadi ba tsauri ba to shi nan su malaman malikiya shafi'iyya a hanaf kuma ruwaya ce daga imamu ahmad suna cewa wato yanda ya faɗa wa layar zama hun yatul imama ba dole sai ya liya limanci ba dan ya sami ladan limancin da yayi kuma dukan su za su sami ladan wannan jami'i da an fahimta sai dai malaman malikiya suna togace salloli guda hudu kuma shi bai kawo shi a nan ba suna togace salloli guda hudu suna togace sallan juma'a dole za ka sallan juma'a zaka liman sai ka yi niyyar limanci suna togace sallan salatul jami'i aljama'u bainal isha'aini an fahimta sannan kuma suna togace salatul khawfi sannan kuma suna togace kuma salatul istikhla wannan shine abin da su malam al-istikhla salim wani wani sa wani ya ya ya ya maye gurbi na wani mai yau da zai maye gurbin masal liman to shi idan wannan babun haka ai in qalaba mimma amumi ila imama to shikenan sai shi dole sai ya niyya a wajen malikiya haka zalika misali in za a yi za a hada sallah in za a hada sallah tsakanin magriba zuwa isha to su dole kafin ka hada din a wajen marjiya sai ka halarto da da cewa to kai ku hada sallah za ku ka kaje lokaci ma suna sallah to mu hada sallah za ku saboda a yadda to amma a a wasu daga cikin malamai kuma wannan shi ne mashhurin mazhabin Imam Ahmad ba suna suna wato cewa dole ne sai an sami sai an sami niyya talzamuhu niyyatul imama dole sai wanda zai limanci ya sami ya sami niyya ya wannan niyya yanzu muna magana akan akan wajen farko ne zai magana akan wajen na biyu wanda ya bata niyyarsa da gangan muna magana akan wanda ya zo shiga liman aka ce shiga liman ya san limanci zai dole sai yayi niyyar limanci ko ba dole bane sai yayi niyyar limancin to shine shi akwai mashhur mazhabin na Imam Ahmad kuma ruwa ce guda biyu ke da shi amma mashhur mazhabin sa da shi da wasu daga cikin malamai suna cewa dole sai ya niyya a kowace a kowace limanci da zai sai ya yi niyya cewa zan zama musulman saboda ba wai saboda in kace sallah ba fa sallar sa ta yi amma ya samu ladan wannan wannan limanci ko ya samu ladan limancin ba an fahimci maganar da su suke yi ko san fa wannan hadisi ya kina shine akan ina wal amalu bin yashin na malikul mil malawa Ka ga misali idan wani zo shiga limanci shi shi bai halarto cewa shi yanzu limanci zai musu ba bai halarto cewa limanci zai musu ba ba wai bai halarto cewa shi ba shi ba shi ba liman su bane magana ce guda biyu ya halarto cewa shi ba liman bane wannan da ba a shi ne da bai halarto da cewa zai musu limanci ba kawai shi ba sallar sabunsa to shi ne wannan malamai suke ta tanta maganganu ibnu taymiya yayi eh, shi da su ibnu qayyim sun yi gyara akan ita maganar niyyar nan ibnu taymiya na cewa ita niyya ku lura da kyau ku gani niyya asalin ta ai ilimi ce asalin tushen niyya shine ka san da sanin cewa za ka yi abu shi an fahimci maganar da ibnu taymiya yake shine al-ilmu al-ilmu bi shay wannan shine asalin asalin shi ni niyyar da yake magana saboda haka duk mutumin da ya yawa shi saboda haka duk mutumin da ya ce ya san cewa ga ni zan yi kaza to kawai labudda annahu qaddawa kawai yayi niyya to wannan ita ce anniyatul mujzi'a niyya wacce take ta isan masa a kowace ibada niyya kuma take ce wacce take niyya ce ta tamam ta ta shine wato lokacin zai yi abin ibadar sai ya halarto da niyyar a zuciyarsa to wannan ya wannan an ƙara samun haske ne kan haske kuma wannan wanda ya niyan ta biyu ta cikan ta fi niyan wanda ya takaita akan kawai niyya ta ta isar niyyatu mujzi'a an fahimci maganar da ibn taymiya ke yi to yanzu idan muka dawo muka ce lokacin da aka ce masa shi liman ka je malam shiga ci kamar da liman dole sai ya halarto da niyya sannan san cewa zai limanci ko ko da bojar da an ce masa zai limanci ya shiga gaba ya san ai zai zai yi to ya riga ya niyya wannan niyya akwai ta a dama in an zo an yi an ce to malam shiga kamar limanci yadda ake dan a ce a wani shiga wani shiga wani shiga wani shiga to mutukar dai da aka ce shiga kuma ya san ya shiga da hankalinsa to ai da ya shiga ai ya san abin da suka tura shi ya musu ibn taymiya ce to wannan wannan gwargwadon to ta niyya din ta ishe shi an fahimta saboda asalin niyya al'ilmu bi shay to kuma in mutakar lokacin da ka shiga abu ka san cewa ka shiga to kawai dole ka yi niyya kamar lokacin da aka kawo maka ruwa ne ka zo ka fara ba dole bane a lokacin da aka kawo maka ruwa ka halarto da niyya amma lokacin da ka ji cewa ai lokacin sallah yayi aka kana ta kana ta wato wanke wanke fuska kana wayi to ai dole ka yi niyya haka in ka fito zaka je masallaci wata kila baka halarto ba amma lokacin da kake taki ai ka san sashi zaka zo to wannan shine gwargwado niyya gwargwado da ake bukata amma ƙari akan istihbari wane ne wannan kuma ƙarin ladani an fahimci maganar da ake to kaga a nan maganar nan malikiya ta tafi tafi tafi kyau wanda suke cewa ba dole sai ya sai ya halatto da niyyan ba wannan a wajen abu na amma da zai ce na halatto da ita to wannan ya zama faɗakakke kenan a ibadansa dama kuma ibadan faɗakakku ba dai suke da ibadan rakanannu ga faɗaɗɗu ba yawwa to ai wannan shi kafin mun gama ta to amma me yayi na sa kuma na cewa na fitar da wasu daga cikin saloli daga cikin sallan sallan salatin idi ko sallan juma'a ko sallan idi ko salatin haufi ko salatin istikhla to me yasa suka suka fitar da wannan saboda wannan al'awarin ne wannan ba ko shi ake suke zuwa ba bujerin abubuwa ne zuwa suke yi amma magana fi inganci babu ba sai an yi wannan ba ai mutukar muka muka koma zuwa ga magana ibnu taymiya cewa al-ilmu shi asalin niyya faman alima faqad nawa kawai duk wanda ya sani to yayi niyya to wannan baka baka bukatan ka ce masa wai shi ma wai dole sai ya faɗi idan salatul jami'i ko zai yi salatul khawfi ko salatul istikhlaf dole sai ya faɗa wannan ba dole bane ba dole ba to sai magana ta biyu shine wanda da ya shiga shi da ya shiga kawai sai faƙan fa'aqalan niyya kawai sai iqalin niyyar nasa ce kawai ce kawai rabu da su ni ba ni sallah ni kada nake abu to wannan ai ai ne sallah ce kuwa ya shiga da cewa ya san cewa shi liman ne ai ya shiga da niyya kenan ko to da ya shiga sai fara ce cewa shi shi shi ba kamar yana cin sallah ne ba idan yana cin sallah sai ce shi gaskiya ba ba ba ba ba shi ba sallah ke ba kaza na isa mun wannan kawai shiga ce kawai ce kawai shi ba siya mutum laki ba to ta tallace yanzu sai da mutum zai dauki ruwa wannan kawai kawai haka yi haka yi haka yi haka shi giya yake sha a zuciyarsa to giya sha to ai lahu manawa wani ma ne kullum re manawa a zai samu abin da kawai niyya ne duk da ba giya yake sha ba a kira al'amari ba kuma giya ya sha giya ya sha da niyyarsa ba ba wai wanda ya je yanzu aka sa ta zunubi akwai zunubin niyya akwai kuma zunubin kuma jikarin kuma laifin to shi da niyyarsa to yi ya sha wanda ka ubangiji zai kama shi a lakin niyyarsa to da shi yanzu da yazo ya ce shi yanzu shi ba limanci ke shi sanar shi ɗaya yake yi to kaga shi ya haramta ba kansa ba Allah ne ya haramta masa ba shi ya je ja ba kansa a wajen malamai to sai na uku mai muka ce ko an manta eh akwai shi na uku mutum ya je ya mutum bai ni bai wannan ba ya samu wannan sallah kawai sai sai tsora bin sa tsora bin sa shi ba shi ne niyyar limanci idan sun masa wani alama shi sa ibnu isamin ke cewa to ya kamata ne a gaya mishi gaskiya a'a saboda ai kaga shi yanzu in muka ce ita niyya asalin ta shine ilimi al-ilmu bi shay faman alima shay'a faqad nawahu to shi ai yanzu kaga bai san kuna bisa baya ba ku ina sanin ta ku ta ta amfane ku amma shi dai ai yanzu kun ba ku fahimci shi sai ku sai sai a gaya masa wanda shine wannan shine al-aslan sai da wasu da cikin malamai sa cewa a a je bari kawai je Allah cikin fallan zai iya bayarwa eh tabbata cikin fallan ubangiji kila ne a waye gari ya ga ya samu wani fallon wani jaki amma dai a ƙa'idar ta shari'a yanzu muke magana shi shi malam fiqh ba yana magana kan ƙa'idojin shari'a ne yanzu a ƙa'idojin shari'a tun shi bai sani ba to kaga za ta iya samu masa matsala shi a limancin sa an fahimci su magana da suke yi sai ka tuwo aka za a za a jogana ma sallah ga wani bawa Allah to sai a gaya mishi sai a gaya mishi wannan abin da yafi yafi fadala kenan maganar niyya suna aya tana da tana da akwai wasu abubuwa da malamai suka suka jona da niyya sosai kamar wani lokaci wajen tahawulin niyya sali ina sallah lokacin na kasa ta kamar sallah ta ina cikin sallan sallan walha sai tana cewa ban yi asuba ba sai in ju sai in juya ta ya za ya za ya abu za ka ga malamai suna cewa akwai muayyan li muayyan misali in na ce zan yi wannan sallar da na kabbara da yi masjid zan yi sai na tana cewa ban yi walha ba to yanzu ina dama in juya da wannan sayyidul masjid ta kuma walha bayan da can na shiga ne da niyyar sayyidul masjid to mu'ayyan li mu'ayyan ma da sun ce a ba zai yi ba saboda ai kowace an kowace an tantance ta kai da ka tashi kabbar sallah ka da niyyar ka ka tantance ga wanda zaka yi to zaka yi dama kuma ba sallama sallan kai ba kuma ka ce za ka juya da zuwa ga wata tantance wata wacce take an tantance da ita ma tacciyar sallah muayyan zuwa ga muayyana sun ce wani baka da dama saboda niyya ya bal amalu bina ku duba ku ga shi za ka ji shafi na cewa ina bal amalu bina ya shiga babi 70 fa inda yake shiga babuka iri iri a sallah sannan sai suke cewa kuma akwai mutlaq li muayyan in kana ce ta ce ta ce da ni ka ce da niyya in ka shiga a yanzu misali ka shiga da la- da al'asar da kana al'asar yau ka tuna ka cewa kai baka azhar ba yau sai ka juya niyyarka zuwa la'asar zuwa azhar wannan sai wannan muayyan ne zuwa ga muayyan wannan bata yi ba bata yi ba saboda ai lokacin ka shiga da niyyar ka tantacciyar niyyar ka ka tantance ta a cewa kai azhar kake yi Ni ta ce da ba ta to yanzu ka canja ta kuma ka tahawulin ta zuwa wata muayyana shi ne suka hana kun fahimci maganar To malam eh jira abin shakani wannan din shi ba eh yana ba shi ma sai dai ka hakura kenan.
in ka a a a- a kawai yanzu kawai ka yi niyyar kawai ka yanke sallah sai ka sake kawai kabbar sallah ka shi kenan ka ka shiga sabo sallah wannan abu da zaka yi kenan kana kuma in za- kuma zaka yi niyya ba wai ba ba wai dole sai ka yi salawa da salawa da kai da suke Okay.
kawai ka yi niyya shi kenan ka yi niyya kawai ka ce Allahu akbar ka wannan salawa da salawa alaikum ba shi da asali ba wai a ce wai mutum ya ya in suka ji a ce a sallame wato abin da ake magana ka fita daga sallah sallama ashe ya fita daga sallah yawa to doya koya da niyyanka kai ka ce kayan ki kayan ki ai dama taka ce sallar an fahimta sai magana da suke na eh, sallah mutlaq li muayyan Ah, da kuma muayyan li mutlaq mutlaq li muayyan shine misali sallah ce kake sakakkiya nafila kai kake kai kai ka cewa kai kan zaka je kai nafila da ka tashi zaka je kai nafila sai kai cewa to yanzu baka barka juya ta zuwa ga shafi'i da wutar da ka tuna cewa jiya ba kai ba Na.
sai kuma eh, misali ba shine mutlaq kaga da mu- mu- mutlaqun nafila kake yi. nafila ce kake mutlaqa sakakkiya wanda wanda ba ba ba a ce ga dole ga lokaci ba kawai kai ka cewa yanzu lokaci nafila ne sai ka ce to yanzu dai bari shine ma zamanin da nake na jiran wane ban tashi nafila kaga sakakken nafila kake yi. dama baka tantance cewa wata kana yi nafila ne saboda lokacin kaza ne aka ce a yi sallar nafila ba saboda wata nafila ne tattaciya da ka tantance ta a saboda kawai lokacin da yake halitta kai nafila ka shiga kai nafila sai ka ce bari ka juya ta zuwa ga wata nafila da baka taɓa samu ba ka samu ba wannan ana magana fa bayan ka riga ka kabar sallar ne ba sallar ne ba kai ba sai kuma na uku shi ne suke cewa ko kuma muayyana zuwa ga mutlaka to shi misali mu- sallar mutlaka nafila ta mutlaka kuma da zuwa ga muayyana shi ma wasu da su malamai sun hana ka ce misali yanzu kawai na fila nake yi sai ka tana cewa jiya na faka ban yi shafa ido tiri ba sai ka juya ta zama shafa ido tiri sai ka ce malamai su ma sun hana amma idan kana cikin yin muayyana ne zuwa ga mutlaka kana cikin sallah ce ta nafila ta zatul duha shikenan sai kana cikin yi sai ka tuna cewa ai ka yi ma zatul duha fa gida fa shikenan sai ka ci gaba da sallanka ta zama sal- ta zama sakakkiya idan ma wani sakakkiya kaga ba ba ba a yi ta'ini ba an fahimci al'aujuh na na da malaman ke magana eh niyya ce dai wannan wani abubuwa ne wanda suke a, zaka ga a, zaka ga kamar kare na amma kuma abin da malamai ne ke kawowa mal- abubuwa ne masu zurfin gaske shi ta to kuma ba wanda zai san waɗannan abubuwa sai da kace tauhid a hadisi wannan abun da shi gundari ke ga usul yake baka to kai kuma ka dabbaka usul din zuwa ga furu' ka nazala ka yanda zaka nazala furu' kamar da zuwa ga usul din kuma wannan kuma ba lalle ka iya ba gurgurdan ilimin ka ne gurgurdan iya iya ka iya kuma yadda zaka iya nazala furu' zuwa ga a- a- akan usul din nasu to waje eh waje ɗaya ne waje ɗaya ne shine muayyan zuwa ga mutlaqa eh amma mu- muayyan zuwa ga muayyan mutlaqa zuwa ga muayyana muayyana zuwa ga mutlaqa eh muayyana zuwa ga mutlaqa wannan ta halatta amma mutlaqa zuwa ga muayyana a a. muayyana zuwa ga muayyana a a. an fahimta sai dai muayyana zuwa ga mutlaqa to masha Allah to tabarakallah eh wannan shi wannan shi tafsirin da da da faqihul asr ibn ibn Uthaymeen yayi to sai yake cewa wa yurfiqu liman khalfahu idan ya je ya sassauta ma wanda suke bayan shi ya sassauta mushi a sallah wato ya duba ya gani wani abin da za ga wani lokacin limaman mu nan suna yi suna bani sha'awa gaskiya musamman sallar sallar asuba in aka zo za ka ga suna la'akari da wa galibin wanda suke gefen su irin su abbali masu shekaru wannan yana da kyau abu ne mai kyau a mura'ati a duba a ga su waye suke bayan ka idan yara ne za su iya jurewa su a musu tsawo kuma za su iya jurewa ba Allah Allah suke su tafi shi kenan amma dai kuma ba a san ma mu kuma zama maliman kuma fitil musu ma ran da aka ga cewa ba inda za a je misali wa- wa- irin ranar zaben da ranar zaɓe babu inda za a je kuma ya juya ya gama wanda suke bayan shi yara ne matasa kuma ba za su iya jurewa ko ba dattawa ne amma ba su iya jurewa to wannan babu laifi alaƙa tana hadisi ne muka ta cewa zula aka ba hadisa da kita sai haina hadisa abu kuraira cewa idan sallah ahadukum lin nasi falyukhaffif in mutum zai yana- zai sallah da mutane to ya sassauta fa ina fihim ad-da'if was-saqim wa dhal-haja wal-kabir wata ruwa wata ruwa wata lafazi na ruwaya a c- a bayansa akwai wanda yake mai rauni akwai mai mara lafiya akwai mai bukata akwai mai shekaru إذا فإذا صلى أحدكم وحده لنفسه فليطول ما شاء in yayi sallah shi dai to ya ya tsawaita nan kaga kai tsaye yana hadisi ne yazo a wannan babu saboda ka ba ba ba ka bukatan kai kato sabani amma galibi sabani zaka yi kato in dama ba wani hadisi da yake yake a harka wa shirku fi fi du'a'ihi kuma in zai yi addu'a ya kamata ya ya ya- ya sanya su a cikin addu'arsa ya tara su a cikin addu'a kar ya zama yana addu'a shi daya Allahumma ni ni dai a galibi wani lokaci ne ba bai musu iya larabci ba sai ga ya ce rabbana rabbana ghfir lana wal walidaina wal walidaina ai ka ka ka ka kace makanka wal walidaina wal walidina ka sanya su ko muka bai ko kuma ce wal walidayya wal walidayya ai ka ka kace makanka eh to ai kaga duba sai ka juya Eh, shine ishrakin su a cikin addu'a wannan kuma yana da yana da kyau amma saboda mu kalibi ajabawa ne kawai cewa shi bai san larabci yake faɗin wannan ku ci abin ku kawai in dai al'ibratu bi bi bi bi bin nawaya abin lura shine abin da aka yi niyya kuma shi sa yake cewa ku ci abin ai saboda za sa ku a ciki galibi mu iya larabci ba amma iya larabci to kaga ya yi na kuma kada ka kawo wasu abubuwa wanda suke zamiri ne na shi kadai ba zamiri na jami'i ba ya kawo zamiri na jami'i wala yantaziru idraka dakhili bai kamata wato ya ya tsaya yana yana jiran wani ya shigo ya riski sallan ba za ga wani yana za ga wani yana cewa zai ja sura saboda ya ga wasu daga cikin masallata suna baya ko kuma ya tafi ya ya shiga ruku'i sai ya sai ya dan ja ruku'in saboda ya ya ji wani na tattaki daga baya ya zai samu ruku'in saboda ya samu raka'a to mu a malikiya wannan makaruhi ne mu a malikiya wannan makaruhi ne ma wato a jira ma mu wannan makaruhi ne wasu daga cikin malamai sun halatta gaskiya kusan da yawa daga cikin malamai ma sun halatta sai amma sun sharadi suka ce bi sharadi adamin mashakka suka ce zaka iya jiran mamu ko ka ja ko ka ja ruku'i ko ka ja wato karatu ka jira mamu zo su riski sallan taka in babu cutarwa ga lima- ga mamun naka wannan ya halatta wannan shine bazan Imam Ahmad bazan Isa ibn Rawiya Abu Thawr muna cikin manyan tabi'ai ne abu mijlas mai suna abu mijlas lahiq as-sadusi lahiq ibn humayd as-sadusi babban ta- babban babban malami ne lokacin tabi'ai ku rike shi sosai lahiq ibn humayd as-sadusi shine abu mijlas da kuma ash-sha'bi sunansa amir ibn sharahil ash-sha'bi shi kuma da kuma ibn abi layla abdurrahman ibn abi layla da ibrahim an-nakhai wannan suna cewa in ne babu mashakka babu cutarwa to liman ya samu ya ya jira mamu da yake jin cewa ya kamata zo su riski sallah din ka su zo duk su zo su rasa wannan jami'i din wannan kusan da yawa da su malami sun faɗi haka amma imamu malik imamu shafi'i imamu abu hanifa su sun tafi zuwa ga cewa a bai kamata ya jira ba to me dalilin da yasa suka ce bai kamata ya jira ba me yasa misali su me dalilin su su dalilin su da ce suka ce bai kamata ya jira ba saboda ai yanzu ibada yake ma Allah to in ana in ana ibada ma Allah ba ka gwama maslahan wani akan maslaha ta ibada kun fahimci maslaha magana su yace su- yace da me kuka kamanta haka ce mun kamanta kamar me yayi riya a yanzu yanda ya jira din kamar ya kuma yake yake yi kenan yana jira wato ba yana nuna mutane ne ba bai shi ba shi ma yanzu kamar sallan tasa yana jiran ya nuna ibadar ga wanda wanda zai zo ya riske shi ita kuma ibada ya kamata ya zama khalisa ce lillahi ta'ala ibada ta zama ta Allah ce kawai saboda haka in akwai ma- in maslahar ibadar ta yi na kokowa da maslahar ma mu mutane to ka gabatar da maslahar ibada an fahimci maganar maganar malaman malaman malamin malam ko wani wani ba zama raji a wajen ka kudan wata alilin su na sha na- wani lokaci a ranka tafiya da ta'alili me fa zama raji a wajen ku ya tsaya ya jira ni ya bi maslahar jam'i a zo a samu dan yanzu idan misali ya zo ya ga kawai su mutane ne tsiraru ba su buce sau ɗaya ba ya ga alaman wataƙila mutane sun shagala ila wani rana ne da ake da ko irin zaɓe da sauransu irin wani lokaci za ka ga mutane sun rasa jami to wani zai bayi ku yi sallah kun gama sallah kun ratibar la kai limami ratibi sai zama kai ne kai sallah da mafi mafi wato tawayin mutane tawayin jami'i wanda za su zo baya ka kuma sai zama kusan sun ga har baya can su to za ka zuwa ka bi maslahan su ne to in lura da cewa ita jam'i maslaha ne da maslahan jam'i da shine maslahan a taro in babu wani taro to kaga ba samu maslahan ba wannan shi shi Umar Isa Imam Ahmad ko ko za ka bi maslahan cewa ita ibada ana duba maslahan ibada ce ba maslahan mutane ba saboda ita asali ibada shine a tsaya a ita wa lillahi ta khalisa lillahi ta'ala ka ai ma'ala tashriki kana ma'ala ta'ala shi wata shirka ko yaya mace ce rajiha a wurin ku eh ko ne kun ga akwai fuska gaskiya ko akwai abin da ya duba shi a wani lokaci dole malamai a rika tausaya musu za a ga kowa akwai abin da ya lura amma dai magana mafi inganci shine ya jira din ya jira saboda ai saboda maslahan a samu jami'in ne ubangiji shi ta jami'in inda maslahan ibada ce ta kai sai ce kowa ya je sallarsa masalan a samu jami'i ne to idan ya zama na zo na yi sallah din kuma wasu gungun mutane ba su samu ba to kaga wannan maslahan ta kuce musu eh a su ai za mu san ai sai da cewa kai kyawuniya kai su abin da suke son su faɗa cewa yanzu idan misali maslahan ibada da maslahan wasu wanda suke mutane ne ba ba su shafi ibadar ba an samu kokawa da juna wanne zaka gabatar an samu ta'arudi wajen tarjihi ne da ba wannan ai wajen tarjihi da muke kanta a usul fiqh eh amma akwai a- a- in za ku tuna hadisi da cikin sifatu salatin nabi ai akwai ah, a cikin asahih da sunan ma mazala za ka tuna cewa yana tsawaita sallan azhar to a daga cikin abin da ya zo a cikin hadisi da ke cikin sunan da musa nema muhammad cewa aka yi wa- suna tsammanin ma tsawaita sallan azahar daga cikin kiman tsawaita sallan azahar saboda wanda bai riski sallan da wuri ba ya zo ya riske wannan sallan saboda galibi laraba suna al'ada yin bacci bacci kafin azahar da kuma ma ma kwanciyar iyali a lokacin saboda haka idan misali a mutum ya yi eh, tun da asuba ya shiga neman abincinsa bai ga- ya gama ne ruwan gonarsa da waye zuwa karfe goma da rabi sai je kwanta zai ci abinci watakila zai kwanta ya ƙailulansa zai kwanta da iyali watakila galibi shi karfe sha biyu ko sha sha biyu saura sun tashi mai wanka zai wanka mai sararawa zai sarara to kaga wannan sai an ba shi an ba shi ratan lokaci eh su kuma da su ba su ba su ba sa komawa su galibi haka al'adar su yake a lokacin da amma da zalika lokacin ƙailula ya zace ƙailula da shi a ji hadisi shi wa kanu yazunnuna annahu yuridu bi zalika an yudrika an-nas rak'atan ula sahabban suna tsammanin cewa manzala yana jin sallah azhar nan ne saboda mutane su samu samu zo samar ka an farko din ba saboda haka to kaga manzala yayi wannan ya ya kiyaye maslaha masallata kai ma an ka kiyaye maslaha masallaha masallata to wannan shi yafi mazhabin su imamu ahmad ne ita ce ta bi ta fi kyau ta fi cancanta a bi a kiyaye maslaha masallata ne ba mazhabin malaman malikiya ba da suke cewa kar ya jira wannan ba ba to amma yanzu tsawaita ruku ya kamata a yi ko tsawaita karatun sura mazala kaga shi tsawaita karatun sura yake yi. idan mutane ne mutane masu yawa ake jira amma idan ya tafi ruku'i ya cewa ga wasu mutane dan tab tab tab suna tafiya to shikenan sai ya yi tsawaita ni babu damuwa amma al'asul shi ne tatwilin sura an fahimta tatwilin raka'a bi bi bi bi bi- bi tulil qunut a tsawaita raka'an da tsawo- da- da- da tsayuwa mai tsawo amma ba wai ruku'i ta tsawo ba tunda kun san a, daga cikin sallar maza- mazala yana yin muwafana tsakanin sallarsa ba a san ruku'i ta ta ta fi tsayuwa ba kuma a san sujjada ta fi ta fi ruku'i so ake kai shi daidai wa da haka tsayuwa sai ruku'i bi masa sai su yaki bi masa haka ake son sallah eh mun tsawaita anan mun ci maka yi ta ai mun- ai ai an samu lazim ko mu za ka ta anan yace wala tadru idkhalu idraka dakhili kada jira wai sai wani sai wani sai wanda zai shigo ya zo ya riske shi wa mawqiful wahid an yaminihi mutum daya mamu inda zai tsaya ya tsaya a damansa walwahida khalfahu ita kuma mace daya za ta tsaya a bayan liman ta tsaya a bayansa afwan eh, ya tsaya a damansa mamu guda daya ya tsaya a daman liman shi kuma ita kuma mace ta tsaya a bayan shi ko da ita ɗaya ce ko da wahida ce kisa ce wahida Ko- a- a- wannan saboda hadisi Abdullahi dan Abbas ai hadisi ne sanadi da kisa sai haini to manzo Allah eh, mutane yana ya ya eh, bitu inda khalsi maimuna na yi na kwana wajen wajen halata mai muna da da manzo Allah sai manzo Allah lokacin sallah yayi sai na tashi sai shi ma Abdullahi Allah ba sai tashi da ya zaci ya tsaya a hagunsa sai manzo Allah sai ya da ya kawo kansa ina ya karami ya kawo kansa shikenan sai sai ya sanya shi a an yamini eh yace faja'ala ni an yamini ya sanya ni a daman sa saboda ka a dama ake zaunawa ake tsayawa to amma yanzu za a tsaya ne kini da kini kafa da kafa ko shi ma mun zai dan zunkuro kaɗan kun fahimci maganar da suke yi malaman malkiya su suna cewa ya dan zunkuro gaba wani ba su da zo ka kai ni ne liman ko kuma kai zama liman to su abin da suke magana malaman malkiya ba wai haka za ka yi ba kaga nan na kafa na zauna wato ah, kafaɗa da kafaɗa kuma mun zauna daura da daura ko to su sai duka dan yi haka shi kuma ya tsaya a haka sai ka ɗan kuɗo baya kaga ko yaya wai wai wannan imama ita imama so ake- ana son wai ai ta qaddamal imam shi kuma mu ai ta akharal ma'mum Su- shi haka su haka su haka malaman malikiya suke faɗa da kuma sauran wasu daga wasu daga cikin malamai sun wannan ishe ishtihadin su gaskiya ba wai malikiya kaɗai ba Ah, to amma ɗaya daga cikin hanyoyin hadisi na Abdullahi dan Abbas yake cewa faja'alani an yamini bi hidaihi hida shine wato daura da daura da shi daura daura da shi kuma an- akwai ruwayoyi da yawa da suka da suke nuna haka yana da yawa daga cikin malamai ahlul hadith bayan tsayawa akan hadisai na mazala suka ta dabburi da yawa ahlul hadith sun tsaya su- abin da suka tabbata akai shine a tsaya daidai wa daidai da daura daura da jima za ka ga wannan shine shine abin da Imam Bukhari a cikin sahih littafin sa ma yayi yayi tarjuma babu babi akan haka ya sawa'an bi sawa'i ya tsaya daidai wa daidai kuma shine magana su Afa ibn Abi Rabah da sauran malamai da yawa wanda kuma shine abin da mu muke kanta gaskiya liman zai za- eh, mamu zai zauna da liman da da da da da da da liman to ya tsaya daidai waje da inda su biyu ne kawai daidai waje da shi ai al'ibra shine wa- wane ne liman din liman wanda zai riga yi shi to wannan shine abin da ya fi dacewa wala tuqilu bi qiyamiha ila janbihi amma ba wai salan ta, ta lalace bane misali ta ce za ta zauna a- a gefansa zalimi mutum ne da shi da matarsa ta zauna a gefansa to ne ba za a ci karɓa shi ba ta zauna a damansa ko kuma kawai a'a sai kawai ta zauna a gefen shi haka sai sallah ko da ba a samu mulasaka ba to wannan babu da biyu sallan ba ta ɓaci ba saboda wannan wani abu ne da ya yi abin da aka hana shi wanda ke kharijin wa'an salah ajnabi wa'an salah ne wani abu ne wanda ke bai da alaƙa da sallah da an fahimci magana din ko to za mu yi karasawa akwai maganan a waya kifin litinani to waya kifin litinani fasa'idan khalfahu amma idan sun kai su biyu za su zauna a bayansa za su zauna a bayansa wani nisa'u khalfahum su ma kuma wato a, na- mata su- za su zauna su ma a bayan mazan wannan kuma da hadisai sun tabbata akan haka daga sai mu tsaya akan waya jizo kofu shi ma shi muka shiga su malikiya ko suna da wani ra'ayi na musamman akan akan akan wanda ya je haka ne haka nan gasar wuce ya zo da a baya ko za za ku ga wasu masallatai gobe za mu zo wani kan wannan babu amma kafin in manta mutane biyu da ke suke sallah kun san mazala abin da aka samu hadisin hadisin wannan matan da mazala ya bata umarni ta yi sallah da mata a gidanta cewa ta yi cewa yi ta tsaya tsakiyarsu yanzu ya halatta mutum zan yi sallah da mutum biyu ko kuma ma ba ma da mutum biyu ba liman isi kawai kawai sai ki shiga gaba sai zana a tsakiyarsu ya yi ko da larura ko babu larura to to to to suna dai shi na maza Allah shi ne dai gaba amma an taɓa samun maza Allah ya tsaya- ya tsaya tsakiyar mutane biyu in ji Abdullahi dan Mas'ud sana Abdullahi dan Mas'ud ya zai salla ma alqama ibn qais an-nakhai da al-aswad ibn yazid an-nakhai sai tsaya tsakiyar su da ya gama sai ce haka za fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka matsala ya aikata saboda haka wannan wani lokaci idan an yi a ban- galibi mu aiki matsala mu cika daukar shi kawai kawai kawai mujarradin jawaz ba mujarradin jawaz haka a a wannan kawai ka dauka akan cewa wani lokaci idan kai amma ba kullun kullun ba kai zama shi kafi yi wani lokaci idan ka yi kawai za mu sallah mu biyu ga Muhammad ga Malam Ali sai zo za a tsakiyar su to wannan babu ne Ibn Mas'ud ya yi haka yace haka zara yace Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala haka daga manzo Allah yayi Alqama bin Qais an-Nakhai Al-Aswad ibn Yazid eh ah Alqama ibn Waqas al-Laythi shi wani al-Madani ne al-Madani kenan na rubar al-Madani ne shi galibi yana rubar ne daga shi ne ya ruwaito mana Imam al-Abbas bin Yati shi ya shi ya rasu da wuri galibi in kaga Abdullahi dan Mas'ud alqama an Abdullahi dan Mas'ud to alqama bin Qais an-Nakhai shi shi wancan ta ga ne ta ga ne ta ga ne wancan yana ruwaya daga Ali- Umar dan Khattab yana ruwaya daga daga Abdullahi dan Umar da wasu daga sahabbai kuma ba in an ce yana ruwaya daga uh, Abdullahi dan Mas'ud to ba za ka yi mamaki ba ina ma jin yana ma ruwaya daga Abdullahi dan Mas'ud amma galibi in ka ji alqama ko da ba ce ibn wane ne ba daga ibn mas'ud yana magana alqama ibn qais an-nakhai da shine shine daliban sa wanda ya fi lazumtar sa alqama ibn waqas al-laythi shi yayi ya mara su da wuri Ah, kuma hadisan sa ba su da yawa an fahimta Eh, na'am sai mu daka Mm.
Malam ne zai taka a gaba ko kuwa amma ko da ya zo ba.
a kowanne wannan haza wasu a yalwa ne yake wani lokaci za a ya- an- ya daga shi ne da yin yalwan wajen in ma wajen bai da yalwa kaga ai shi kenan sai a yi sallah haka eh ko ya ko liman yayi gaba ko kuma su ma mu in akwai in liman bai da tazara a a- a- a wasu kuma su dawo baya wannan kowanne aka yayi za ku ga wasu daga cikin masallata su ba su damu su rika yin sallah sallah ga sabu anan sai sallah can can waje ba to akan wannan matashin za mu tashi insha Allah za ku ga liman yana yawan da mutane su rika- su ringa wani ko shi ne daidai Ah, to amma akwai wani ra'ayi na malikiya ne wanda za mu marjufiya insha Allah muka sai mu tashi akan wannan masallar a ta kaga ya da sau shi da ma sau abin ake waya a sadar da shi in ya datse ta sau a kaga yana da ma'ana ya sau an datse an datse sau din abu da da eh ba koyi wannan ba koyi in dai wannan bukata ce ta sa aka yi haka dai wannan babu koyi ko gaban liman din ma aka- ba a samu waje ba sai gaban liman din babu koyi sai a je gaban shi in kamar sallar juma'a to sai maraqi su'ud li mubtaghi ruqi wa su'ud na shanqiti malaka kitabu usul al-fiqh zamu dan dawo ina ma saboda ne lokaci mu za mu shiga cikin wancan fasalin قال يتي أصول الأصول دلائل الإج... أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي وما للاجتهاد من شرط وضح ويطلق الأصل على ما قد رجح سكتي وأصوله آه... كمان ده آه... بياني سنة قبات عبايا زي ما كان أكو أصول فقه شو معنى الأصول الفقهية يقول مي ملم ملم فقهاء في كلا ده أصول galibi za ga wani lokaci suna ɗauki wancan wancan suke al'asul fi kaza hada asulun fil bab hada asulun fil bab wannan wani lokaci suna itlaqin sa akan abubuwa da dama shine zai ga maka akan menene malaman usul fiqh shi itlaqin usul fiqh kafin zai bara maka wannan shi usul din kafin gaba in yaje ce magana kan fiqh sannan kuma sai kuma a hade maka usul fiqh sai a ga maka ma'anar sa sai ce usuluhu dalailul ijmali shi malamai suna itlaqin usul sai usul fiqh shine dalailul ijmali shine dalilai wanda suke dunkulallu kulliyatud dalail wanda suke za ka kawo dalili guda wanda dalili guda daya wanda zai shiga sauran dalilan duka misali a kawo maganan umarnin manzon Allah umarnin aka ce umarnin manzon Allah kaga zai shiga umarni umarni umarni da yayi da yawa a cikin abin nan. shi ne suke cewa sai su ce al aslu fi awamirin nabi al wujub kaga wannan shi suke magana an fahimci maganar su anan kamar kuma hanin matsala baki da kaga hani shi ma zai shiga abubuwa da yawa zai shiga hani hani hani hani za su shiga da yawa isha shi usul usul ijmal dalail ijmaliya abin da ake magana shine ba- muqabilun adil al adilla tafsiliya adilla tafsiliya shine wanda za a ga maka nake nake komai ga dokar sa yanzu kamar abin da muka fi wannan yanzu kai komai an ga miki billa billa ga dokar sa to ya zama shi waɗannan duka a ce maka ga hukunci a dunkulen sallah baki da to kaga wannan dalilul ijmali ne shine wanda la tu'ayyinu al-mas wato al-mas'ala muayyana ba ta ta'yinu mata mas'ala guda daya shine ka kawo kamar sun kawo wannan umari na matsala duka al-aslu fi awamirihi al-wujub kamar wannan hali ne al-aslu fi nawahihi at-tahrib kamar magana da suke sun mutlaq da muqayyad kaga awwai da yawa su shiga ciki kamar wato suna sai zama su al-awa al-khas awwai da yawa su shiga ciki sai suka ce yace wa turqut tarjifi qaidun tali hanyoyi da malamai ke bi wajen tarjihi kan wasu abubuwa da suke zuwa a ce kaza kamar wani tarjihin da muka yi a ce me za a jira imamu ya shigo ko kuma za a jira ba kaga wannan an sami kowa da abin da ya kalla ta'arud wannan ba ba ma na dalili bane wannan ta'arud ne na illa kowa akwai abin da ya kalla To amma idan an kalla shi kenan sai a sai a tarjihi a ce to ai wannan kamar misali a kama magana mazala da aikinsa zahiri kamar sun ci karo mazala ya hana wani abu kuma sai aka samu kuma shi ya yi aikata to ya za a tarjihi to wannan shi ake rukun tarjih duk da kun san a asali a abubuwan shari'a abubuwan da kake ganin kamar shi ta'arudi jam'u ake yi kafin tarjihi sai an tara al'asulu shine al-jam'u ma amkana wala yusaru ila tarjih illa inda ta'arruf jam'i ya to to shi ne yanzu ke magana cewa to bayan dalailul ij an samu dalailul ijmal hanyoyin da ake bi wajen tarjihi tsakanin adilla wasu da yawa da su malisa cewa qaidun talil wannan a kira shi da al'asulu qaidi ne da yake bin dalailul ijmaliyya a wajen da yawa daga cikin malamai ba wai wani ba ba wani bangare ne na musamman zaka kira shi da ah, da da- da- ba kasimi ne ba wani rabo ne na musamman wanda ya bambanta da dalil ijmaliya ba kun fahimci maganar shi anan shi tarjih ba wani abu ne da yake a bantare da dalil ijmaliya ba a haɗe suke saboda haka idan ka kira dalil ijmaliya da al'aslu to shi ma tarjihin zai shiga cikin shi ne taba'an lahu qaidun ne talil ai taba'an lahu lahu la far'an la la istiqlalan ba za ka je ka ce wai shi yana zama kansa ne ba shi turku tarjih yana bin dalalul ijmaliya ne a wajen malamai wannan shine abin da yake magana saboda haka in in ka ji an ce al'asul al'asul an itlaqi sakan dalalul ijmaliya to wannan duk zai shiga har magana wajen tarjih din wa ma lil ijtihad min shartin wadah abinda kuma ijtihadi aka malamai suka dabe shi na sharadi sharadin kaza na ijtihadi to wannan wadah wannan ya bayyana a wajen malamai suna shigar da shi cikin abin da suke kira al-usul shi ma al-aslu misali duk sharadi da za a ce na mujtahidi sai ya cika to wannan shi ma malamai suna kira shi da al-aslu to sai abu na uku yake cewa ma da ijtihad wa yutlaqu al-aslu ala ma qad rajah sannan kuma suna itlaqin asali akan abin da yake shine ar-ra'yur rajih al'asul al'arrayin raji shi ce wani shi ne al'asul misali kamar su al'asul bara'atul dimma al'asul baqa'u ma kana ala ma kana an fahimta wanda zaka ji sai al'asul al'asul al'asul wani lokaci zaka ha ba ma a fito ba ha a sauran ha a sauran yaran ka ana faɗa al'asul fil kalami at-ta'sis lit tawkid an fahimta to wannan al'asul al'asul wannan shine wajen tarjihi zaka zaka faɗi shi wajen tarjihi misali magana ce a hukunci ne ake cewa wannan cin naman kaza halal ne ko ba halal ba sai wani ce haram ne sai ce a ni na ce halal ne to kai me yasa ka ce halal yace ina bakan asali abin da ke magana shine wannan abin da ke magana me me ya asali da ke magana shine baratu dinna to wannan shine malaman fiqh malaman usul fiqh suna karan fadan al-aslu a wannan abubuwa guda uku ko dai su fada akan adrail ijmaliyya ko su fada akan sharqa na ijtihadi sai su kira shi da asali shi ma ko kuma su fada akan abin da yake ar-ra'yin raji al-asrul raji sai su fade shi da al'amrul raji suna kira shi ma al-aslu wannan har a wajen malaman malaman nahwu ga al-aslu me asali a fi'il mudari fi'il mudari me asali marfu marfu bil dhamma asali a fi'il madi mansub bil fatha ay ake to gabli wal fathi shi ba kakace mansub mabni wa alal fath to in kaga wani abu ya canja ya zama fi'il mudari ya zama yana da yana da wasali saba to wannan hada khilaful asl to wannan shine al-asl dake magana wa tilkul asl ala ma qadara ta ay al-amr ar-rajih akan abin da yafi zama mafi dinjayin magana in tina muka ci goma shiga cikin fasali 47 ba shi wannan sun bin masa ba mu tsaya nan ina jin wannan ayoyi muka zo ba sai mun sake rubutawa ba an fahimci wannan wannan wancan ko وأصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيل التالي وما للاشتعال من شرط وضح أي وضح دخوله في مسمى الأصول ويطلق الأصل على ما قد رجح أي ويطلق الأصل على الأمر الراجح كقولهم الأصل في كذا كذا أو الأصل في كذا كذا سيما ينام كرنتاكما قواعد الفقهية أقول لابن عثيمين نعم na ƙa'ida ta 42 komi kaga mun kusa gama mamma da gashi nan kuna an kusa gamawa shafuka kaɗai suka dage na'am فما فما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاستمع قيله وانا وقيله يا رب قيله شيء القول باللغة شيء القاعدة الثالثة والأربعون القاعدة أربعين دبيو شنو فما على المحسن من سبيل yace wanda yake shi kyautatawa yayi wani abu ne yazo zai ya maka dan ka kyautata maka to ba ka da minsa ba ka da wani tafarki da zaka je kana zargin sa kuma ka fahimta wani abu ne maka saboda kyautata ya kyautata maka sai aka samu akasi abin ya salwanta to ba za ka zo ka ce sai ya ja ka ba ko ka zo ka ja ka zargin shi shine cewa alqahi tarihi al-arwan wa hiya ma 'ala al-muhsin min sabil yani laysa alayhi tariqun yulamu bihi babu wani da ba da ba da bai da wani babu wani tafarki a kansa wanda za a ji ana zargin sa da shi aw yadmanu bihi ko a ce wai dole dole sai sai ya biya la'annahu muhsin saboda shi ai mai kyautatawa ne misali zalika misalin haka a a'ta shakhsa wadi'a ya ba wani mutum ne ajiya da ya da shi ya hafabu halahu zai kiyaye masa wannan ajiya din thumma talifat alwadi'a sai daga ba ita wannan wato ajiyar sai ta lalace ta bace ko ta ta salwanta bi ghairi ta'addin minhu ba tare da wani yayi tawaddi ba ta'addi yayi ba ba wai ta'addanci yayi ba wala tafridin ko ba sakaci yayi ba fa innahu la dhamana alal ya ya fara alau eh eh to la dhamana barin jari haka zuwa alaka kai ma eh ba gaishe to ya aka yi yana wannan yake dan shamun babbanci kuma nawa rintin inda ne fa mai kyau ce fa la dhamana al mawdi'i li annahu muhsin fa yake cewa bital zalika a ba a ina ke fa innahu la dhamana al mawdi'i li annahu muhsin haka ne to ba za ka zo ka ce mutum sai ya sai ya biya ba ga wanda shi ka ba ajiyan ba da annabi muhsin saboda ake ta maka yi kawai da ya rike maka wa qad qala Allah ta'ala Allah ta'ala kuma da cewa ma 'ala al-muhsin min sabil babu wani tafarki da za a da zargi akan wanda suka yi ihsani su wa aksuhu akasin haka kuma az-zalimu al-mu'tadi shine az-zalimi wanda ya ta'addanci ya wuce gwa da iri shi fa innahu yadmanu mithala yadmanu ko yudmanu yawa fa innahu yadmanu zai biya mitaluhu sai ku sa kwama na ku ba kwama ni na ba kwama yawwa na ba kwama mitaluhu misalin sa al-ghasibu dan kwace idza ghasaba min shakhsin in yayi ya kwace daga wani mutumi shay'an wani abu thumma talifa hadha shay sai wannan abin ya salwanta daga baya aw hasala fihi naqsun ko kuma aka sami tawaya tare da shi fa innal ghasiba wannan wanda ya kwacen yadmanuhu sai ya biya da annahu zalimun saboda shi azzalimi ne وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مازال صلى الله عليه وسلم yace ya kuke kanta wannan hadisin ku karanta ji galibi yanda ake kanta wani abokanta makanta ku karanta ji hadisin ya ya ya ya suka yi nabtin naku haka suka faɗa li irqi zalimin haqqun haka suka faɗa wato shi qafun din aka mata sili kasa zalimin kuma shine mudafun mudafun ilayhi kenan ko yawwa to kai da aka ba wa sadi eh aka ba wa sadi eh galibi haka duk mu haka maka da hadisi sanda muke makaranta da amma alhafiz a ce at-tarkhis tarkhis wa habib littafin at-tamyiz da malam yayi yayi taqiqi Muhammad Tani Umar shine ya fara ya fara taqiqi littafin da asalin sunansa da tan sunansa da ya sai tarkhis al-habib ake fara amma asalin sunansa at-tamyiz malam shi lokacin da taƙiƙin littafin da nake mamlaka can shi ne fara taƙiƙin da asalin sunansa da aka samu littafin da shi ibn hajar sa masa suna amma har yanzu ya yi shahara wajen malamai suna kitan tarhiz habib sai yake cewa wannan bit tanwini shi wannan irqin din a ce li irqin laysa li irqin haka zaka faɗa li irqin zalimin haqqun haka al'azhari ibn ibn hajar ke cewa haka al'azhari da ibn faris suka faɗa al-khattabi ke cewa duk wanda ya kan ya kira shi ya kanta da idafa da irqi zalimin inda ku karanta wannan kuskure yayi wannan kuskure yayi asali shine laysa li irqi zalimin haqqun abinda ake magana shine wanda duk abinda babu wani hakki ga shuka shuka wanda yake shuka ne na zalunci shuka ai ga wanda ya zo ya shuka shuka na azzalimi ta zalunci da aka shuka a mahallin da ba mahallinta ba to bai da wani haƙƙi kamar mutum ne ya je a gonanka da bai baka bashi izini ba ya je ya shuka a wurin to ba shi dama ya zo daga baya ya zo ya saboda ai kwace misali musamman ya kwace maka inda misali waje ne ka bashi ko wani abu ko kuma wani abu ya za a iya samun maslaha amma kawai je ya kwace maka gona misali ya je ya shuka to in shi alƙali ya zo to ana dama a ce mishi laysa li'irqin zalimin haqqun eh wato duk abin da yake wanda ya zo ya shuka shuka na zalunci to bai da wani haƙƙi eh hadisi ne hasan bi shawahidihi Ah, akwai sabani akan sahaban shi hadisi din amma dai hadisi ne wanda yake hasan bi shawahidi da ga matsaya nan ko okay wa qawluhu fadin sa fasami qili ka ji magana ta takmilatu lil baiti wannan karin baiti ne karsan baitin ne lakin fihi fa'ida sai dai akwai fa'ida wa ya annahu yanbaghi lil insani an yasma ma yuqalu min al ilmi al nafi shine ya kamata mutum ya rika sauraron abin da ake faɗa na ilimi wanda ke mai amfani ليس لعرق لعرق ظالم حق أي ليس لصاحب لصاحب عرق عرق ظالم حق wanda ya shuka a mahalli a inda ba ba mahallinsa ba to ba da wani haƙƙi shine asalin ma'anar ma'anar abdul
malami na farko ya sa
ga ga shi na ya faɗa a cikin a cikin wannan a cikin wannan bari mu karanta هذه الجملة الوجيزة من الكلمات الجامعة على السجل على لسان النبوة معناه أن يخلص الرجل شين متين يجي يشوكا أن يزرعه أو يبني كو يجي يجيني أو يحفر في أرض في أرض غيره كو يجي يحق هوديجيا كثن نباتاش وبغير حق باتان حكيبا وحينئذ الوقت فإنه يؤمر بقلعه ذاتي يجي يجي ترى ولا شوكا ناشي أو هذا ميكو كو آ كو آ واتو أروشي إلا أن يرضى an yarda sahibul ardi bi tarki sai dai idan mai wurin ya yarda a rika shukawa wa bina ala zalika zahaba jumhurul fuqaha wa huwa zahir wa inda al-hanafiyya ila annahu yu'mar bi qal'i shajari wa hadmi al-bina تفريغ الأرض من كل ما أنشأ فيها وإعادتها كما كانت قال ابن قدامة لا نعلو, لا نعلو فيه خلافة وذلك لحديث عروة بن زبير أن رسول الله قال من أحيا أرضا ميتا فهي له وليس لعرق ظالم حق فلقد أخبرني الذي حدث لي هذا الحديث أن الرجلين اختصما cewa wasu mutane da suka yi sabani ila rasulillahi zuwa ga manzo Allah qarasa aduhuma na khala wani ya shuka dabino fi ardal fi ardal akhir a gonan daya faqa bali sahib al ardi bi ardihi sai hukunci cewa wannan mai gonan shi gonarsa ce wa amara sahiban nakhali an yakhruja nakhalahu minha sai ce shi wannan je cire ya cire ya cire wato shukansa eh to saboda haka wannan shine abin nan da wannan dai duka dai wasu maganganu ne aka yake faɗi sai ku je ku bi su amma dai an fahimci an fahimci shi hadisi ne yake magana eh wannan yana magana kan shuka ne laysa li irqin zalimin haqqun shine wato ba laysa haqqun babu babu haqqi li irqin ga shuka wanda aka shuka zalimin ta hanyar zalunci na ya sa kuma ala yin shiri na kuma shiri farko kama wannan kuma wa ala yin shiri eh to asali ayan take ba so tauba bace ba Ai, babu ma'alal muslimin ne ko yawa babu babu sai sai ka cire shi kaga yanda hata yanayin yan- wasu suna suke na na malamai Ga- lokacin da lokacin da na da na duba wannan wannan zambi inda su al-khattabi suka yi nace to mu dai kuma da haka muke kanta laysa bil irqi zalimin haqq saboda ya fi dadin fasarawa haka laysa bil irqi zalimin saboda irqu zalimin sai zama shuka na azzalimi babu wani haƙƙi duk da kusan ma'anar haka ne kuma to amma su ga yadda suke zabtinta laysa bil irqi zalimin wato ba babu haƙƙi ga shuka shuka na wanda yake ba a mahallinsa ba zalimin ai fi ghairi mawdu'ihi ba ana magana na zalunci na na na yanda muka saba ba shuka zalunci eh, shuka wanda yake ba a mahallinta ba zalimi shi duk abin da kai ba mahallinta ba ai sunan shi da ba a zulmu din to ai shi laysa li izqin zalimin haqqun shuka da aka shuka a mahallin da ba mahallinsa ba to ba wani haƙƙi shine azulmu a wannan wajen shi ne sifa ce ta al'irku amma shi dai da haka ba aka kama azarta shine ba wanda shuka wata ake na zalunci babu wani haƙƙi akan ta wato ba za a zo a ce wannan shi ya lazamci mai gonar ba na sai an cire da za mu tashi ala yin shiri ba ala kuma ya yi gona Na.
ba ya da gini zan je in shuka shi eh shi ya zo bukatar gina wani eh shi ba sai bai ya baka izini ba ba ku yi wani eh a shi kenan kawai eh za a zo a ce shi ko ko- ko ka zo ka cire ko mu za mu cire za mu cire wannan abu wannan wannan da kamar da za ka wani lokaci ka ce wai a ce maka da da fili amma ba sai maka da go- da go- da da kwanan gwada ba yan kwai kawai kawai to ya za a yi wannan yanayi yanayi yanayi a kaga shi za ka dame shi kullum ya gina gidansa kila ma ban daki ne ko dan dan matarsa a wajen kace wai kai zaka shiga ga wani wai za zo wurin magwaruna ne ai ai kuna ji wani a kauye ana yi ko a ana yi mana amma daga baya daga baya in akwai cutarwa ga shi mai muhallin shi za a lazumta mu wancan ya zo a samu maslaha ai ba shi in babu cutarwa shikenan shi hadisin nazara wa nazara ra'ayi da muhimmanci kwarai da gaske to guda ɗaya rage mana ko eh eh mu karanta shi saboda na ga sannan wannan sani bai samu ba to wannan dukkan hatta ala luzumil ilmi ko in na karanta inda yake ba daidai yake da naku ba sai ku sai ku bayani hadafa nawa ne فلا قينا قد رواه العقلاء العقلاء انا ابن حباء البستي قال حدثنا محمد ابن ابراهيم الخالدي وانا ما لم انسني اني ما غاني شبا حدثنا داود ابن احمد الدمياطي بان غاني فدان الدكا قال حدثنا عبد الرحمن ابن عفان عبد الرحمن ابن عفان عند الشيني عبد الرحمن ابن عفار ابو بكر الصوفي to matruku ne watsatse ne wasu daga cikin malamai irin su ibnu ma'in sun sun ce makareci ne ba kazzaba ibnu ma'in shi wannan abdurrahman ibnu affan eh as-sufi abdurrahman ibnu affan abubakar as-sufi to al-khatib al-baghdadi da ya kawo tarjumar sa sai yake cewa yana yin riwaya daga al-fudayl ibn iyad wato kamar dai shine kamar shi malamin malamin wanda littafi ibnu hibban ya kawo shi a cikin at-tiqat din sa sai kira shi da Abdurrahman ibn Fudayl ibn Affan as-Sarakhsi kuma ce ina ruwaya daga daga daga daga shi al-Fudayl ibn Iyad to ban akwai magana shi ne mutum ɗaya ne dai duka ake magana ko ko mutum biyu ne wannan sai an je an koma an yi taƙiƙi idan mutum ɗaya ne shi kenan kaga tabbata shi shi watsatse ne ma wanda ya rubuto ruwaya kuma mutum biyu ne to shi ma dai ba a ga tantance tantance shi na biyun ba shi a sarasi din kamar yadda shi yuni shi ya faɗa na'am sai ke cewa qala yace sami'tu al-fudayl ibn iyad naji fudayl ibn iyad yana cewa fudayl ibn iyad yana daga cikin manyan malamai da ake kafa kafa wato misali da su a wajen tsoron Allah da tawali'u da kuma bauta ma Allah bautan Allah asali an mutum ne wanda yake mutumin banza haka ya faru rayuwarsa mutum ne haka ake magana har kwaci ma yana yi yana fashe sauransu Ubad ibn Iyad amma daga baya kawai sai Allah ta ya kawo musu shari'a akwai manganu kan me dalilin shari'ar nasa wasu daga cikin marwaita in ban manta ba suna cewa ya zo ne ya je zai ta'addanci ma wasu daga cikin magidanta sai ya je a cikin gida ana kanta alam ya lillabi na amanu a tafsha quluhum li dhikrillah sai ya zama kamar ubangiji yana magana da shi lokaci bai yi ba kai ka tuba kaga ayan ne ba wanda shi amma kaga sai zama kamar ubangiji na gaya musu cewa ne wani lokaci bai yi ba ga wanda suka yi imani zuwa ta su su kaskanta zuwa ga ubangiji zuwa ga ambatan ubangiji aka ce kawai a lokaci nan da nan sai ya juya yana cewa ya ubangiji lokaci yayi lokaci yayi lokaci yayi tun daga nan sai ya zama babban bawan Allah mai mai bautan Allah amma kaga shi bambanci sa da sauran masu fukara da sufaye namu na yanzu shi lokacin da ya zama ya karkatan ma bautan Allah sai je karatu sai je karatu amma su galibi yanzu mutanen yanzu ga mutum ya bar abubuwan ya bar aikin banza sai kuma ya je shi ya zama limamin kansa to kaga ya bar kan ya bar kan ya halaka kuma ya bar ya bar wato tunaninsa da kuma abin da dinsa a hannun halakakun mutane sai su je aljanu su halakar da shi ko wani abu kamacin wannan amma shi ilimi je ne ba sai za ka ga har yanzu ana ana hikito manganinsa ba su kima kwarai da gaske Fadl ibn Iyad sunansa yaqul yana cewa ma aqbaha bil alimi yace abun mamaki munin abin da ake samu ga mutum malami yu'ta ila manzilihi za a zo gidansa fa yuqalu sai a ce aina al alim ina malam fa yuqalu inda al amir sai a ce ai yaje wajen sarki wani yaje wajen gwamna wani akwai taro aina al alim ina malam fa yuqalu inda al qadi yana wajen wajen al qadi ما للعالم والقاضي وللقاضي me ya da malami da alƙali kuma ko wani masarauta wa mal alim wal amir me ya da malami da masarauta yan baghi lil alimi an yakuna fi masjidihi ya kamata a samu malami a masallacinsa ne ya kara ofin mushafi yana karatu kanta ƙuraninsa ya ya kuka ga wannan magana tasa eh wannan yana magana cewa abin da yake magana mushi fasara mai kyau shine kar mutum ya zama yana kaskata iliminsa kar mutum ya zama yana kaskata iliminsa daga cikin kayoyi da ake rawaitowa daga Imam Malik akwai daga cikin sarakuna wanda ya ce zo ya zo ya ruwe ya ruwaita mishi matsansa a fadarsa ya ce ina haba ilimin ilimi ai zuwa ake wajensa shi baya zuwa za ka zo ka zo eh saboda haka wannan da yawa da sama gabata ta yaka duk abin da jami'in ilmin kaskanci to kai kar ka yi afwan da abin da jami'in ilmin kaskanci kar ka yi in ka tafi kaga alamar wannan mai mulki ne baya sai ilimin ka ne to kaka sake zuwa wajensa kaka sake zuwa shi yasa shi yasa daga cikin magabata ana ba da labarin cewa wani ɗan sarauta ya zo majalisinsa ya zo ya gane cewa ɗan sarauta ne dan daga yanayin kama watakila da kuma masu gadi da sauransu to to ya shimfiɗa kafansa ne a lokacin haka musamman lokaci ai ana ɗan gajiya don shimfiɗa kafa kowa gida. to shi kenan sai da ya zo sai aka riga kallon wakuli ta kwashe kafansa sai gidan kwashewa da shi wannan kasar da yake yake sun san harkar sun sun iya wato jaraba malami sai da daddare aka aika shi da kan kuɗi ce daga ina kace daga wajen sarki ce ya ce to zo ku ga maka ka gaya masa wanda ya ki miƙe kafansa tankwashe kafansa da rana ba kuma zai mika ba kuma zai mika hannunsa da dare ba to wanda dole mu rika mu zauna duk wanda bai ce bai yi aiki da irin wani abin da magabatan nan ke yi ba to ba zai da ilimin sai albarka dole su mai da kai kamar wani lunayi suna abin da dama da kai amma wannan yana nuna kwata kwata ba za a yi hulɗa da shugabanni ba a'a ai ai ba ai in ka ce ba za ka hulɗa da shugabanni to zai musu nasiha ba a yi da aka ce limam malami ya zauna kawai kawai ba ruwan shi shugabanni baki da a dole ka rika zuwa malamin rugumi yana zuwa ba za ka ji dan uwansa abokinsa kuma malam wa yake tsohon shugaba shagari shagari tsakanin shagari da kuma ai kaga ba wani nisa ba sosai amma za ka gani kuma sun yi aiki tare da mana baka gumi da mana bin kano da kuma shagari sun yi aiki tare amma tun da shi wannan ya zaɓi liman malanta wannan ya zaɓi siyasa wancan ya zaɓi shugaban ƙasa ya zama shi to malamin gumi sai ya zama hudda su ta ɗanyi sauƙi ba su cika cika duwa ba saboda ka a samu matsala yace kuma da zarar na ji an ce mala bakar gumi ne a waje ya ci gaba da faɗi yake na san an zo abin faɗa galibi sai bayan mutu mala bakar gumi sannan muke samun labarin wani lokaci faɗa kawsa harshe da yake yi ba da yake yi ba kaga dai za ka ji kamar ba iya kawsa harshe an ce sai ya ji ya gama da su ne kansa samun harshe ce ba za mu yadda da wannan ba abin da za ka je ka kama addinin Allah ta waye ne bakar kuma ta fi ayyari ma ya zo da shi soja nan da ne salansa ɗin kai kashe mutum amma bayan mutum fara hula da yayi da kuma su sandauna kuma shi ya fi rigima hadda hadda hadda suruji su baban gida da da abacca da su ya ta rigima lakin na ce na ce to abacca ya hau na jin bai hau ba baban gida ne ko kamar yadda dai su aka rigima an yi rigima da Buhari kaga Buhari ba irin kirashin kyauta da ba da ba malam ba ba shi ba ba jiki ba saboda zai wani tsayawa kan wani ra'ayin sa shi ana gaya mishi ga addini ga ga wajen ga hasken shi kuma zai tsaya shi ba ruwansa saboda haka abin ba a jiki ba amma amma kuma wannan ba zai zo kuma gaban mutane kawai zai fatan shi ba ya kamata kuma masu masu karatu su fahimci haka in ka zo kana fatan shugaba a gaban mutane to kana sarai masa da haibarsa ne farjininsa to sai ya yake ka kuwa zai yi ka nuna maka cewa alala jahalin ahadin alaina wannan jahalin fawqa jahalin jahilina zai nuna maka cewa zai wa idza balagal fitamu la nasabiyan tahara lahu jababiru sajidina dan shike da uba shike da bindiga to shi da a wannan haka ake yin ta su ma suna makirci su a can gefe su ma muna namu makirci amma can sai su waye gari kaga mun haɗi iya mun ci gari da yaki saboda yana faɗa da yan bid'a a lokaci da yana buƙatar faɗa da masu mulki a zaliman gwamnati yana kuma faɗa kuma da mutanen gari su tsaya akan addini to da me zai ci sai an hikima sannan kuma in ta ba akwai maslaha ya zama kai ne kawai shugaban yake jin maganar ka ka je ka kwato ma mun ka kwato ma wato talakawa wani hakkin su babu laifi ka huda da shi malama ruba ya huda da saddauna da yawa da cikin wasu alheran saddauna da saddauna ake ba su a yanzu da yawa an ce sai an je an yi bincike sai a ga aidiyan mala ba gudu tunaninsa ne tunaninsa ce az-zuhuri da yawa yayi huda da shugabanni yayi huda da shugabanni manya ya zama na suna ba shi kuɗi mai yawa shi kuma in ya zo sai kashe wa duk ɗaliban ilimi don ya tashi wani lokaci daga sham sun da lokacin markazin khilafa tana sham bani umayya suka ba shi kuɗi sai ya ɗauki da wannan ɗin sham da ɗaliban sham da ɗaliban iraki sai a tafi da su can madina to har a je har a dawo shi ke cire a zuhuri kuma hudan shi da wannan shugabannin shi ya bayu ya zama suka ji shawarar kirki har a lokacin da aka samu zahira ta makareta aka ga zaruran cewa to a zo yanzu wannan wannan hadisan banda ruwaya da ake yi a baki da kiraza a yi shi a rubuta shi a rubuce kaga shawarar irin su azhudi kuda da shugabanni ba kawai yake zama ba daidai ba sai da diyayen da kuda zai kawo maka kaskanci ko ya cuci addinin to shine haramu diyayen da kuma kuda zai zama ya taimaka ma addinin to shine sai kai an fahimci bambancin sadaka wani abu ne wanda bai da kaifi daya ba kaifi daya bane ba kai dai kawai al-insanu ala nafsihi basira kawai kai ka ka zama kana da basiran kanka in ka zama kana da an je ne an ba da wani shayi an baka shayi an baka kudi an baka wasu jaka an baka wani abincin da mai kuma kun kasa cinyewa a zo kuma shikenan daga baya ana titan addini a cikin musulmai ana zuwa ku zo ku zo ku da mutane da ce wannan addini kai za ku ba in ku zaɓa wani a ba magana addini ya za ku ci addini ku fita sha'anin wannan magana ku fita kawai kar ku shiga wani abin da bayan nan gaba a zo ya'udu ila muslim bil wailat Allah ya kyauta to bar mu kara wannan yaso sai mu tsaya kan wancan baita malai ce hadathana abu ya'la abu ya'la ba mu hadisi abu ya'la shi abu ya'la al-mawsili ne musnad an ana musnad abu ya'la ko kun ga yanda yanda wato shi wannan ilimi na addini na addini wato na baya suna rike da da kafan kafan wato ko kuma suna rike da wuyan na gaba haka ake za ga shi kamar wancan hadisin da mala ya kawo mana kaga yayi daga ibn ibn khuzaima eh daga ibn khuzaima ya ruwaito na farko ibn khuzaima ya ruwaito daga muhammad ibn yahya az-zuhli da kuma muhammad ibn rafi' kaga duk malamai ne wannan su kuma suka ruwaito daga abdullah hasan ali shi kuma daga ma'mar shi kuma daga asim wannan duka malamai ne za haka haka za ga isnadin kowa ya yana dauka ne daga daga daga na bayansa shi yasa babu yanda za ka je wani yaro ya zira cewa kashi yanzu ba shi da malamai kuma kace yana fi albarka ba a to to mazalla shi ma zama yi kawai bazan Allah ta dinga masa wahayi sai da aka ga wasu tabi aka koya masa dan haka dole za ka shaji a nemi ilimi ilimi kawai innamal ilmu bi ta'allum ilimi da koya ne na'am قال يتي حدثنا غسان ابن الربيع قال حدثنا سليم مولى الشعبي عن الشعبي شعبي شنو عامر ابن شراحيل الشعبي سليم مولى الشعبي ضعيف ne me ya da rauni amma kaga wannan hikayat ne kawai hikayoyi ne ake ake kawowa eh sulaim maula sha'bi ba ga ce haddathana sulaim amir ibn sharahil al-sha'bi da daga cikin manyan tabi'ai ai ai ai yau ne digiri da nake karanta ko eh shi da'if ne ibn ma'in da an-nasa'i da al-fallas duka sun sun rauna da shi amma dai mutumin kirki ne a karan kansa shi hada cewa ne bai da kyau kamar ibn ali ya faɗa a cikin al-kamil an sha'abi daga sha'abi yace ya qullab al-ilm ya kuma abuta ilmi la taqlubu al-ilma bi safahatin wa tayshin kar ku je kuna neman ilmi da wauta da kuma rashin hankali utlubu ku neme shi bi sakina da natsuwa wa waqarin da kuma wato bi asannu asannu wa tu'ada shi ma dai asannu asannu wato ilimi din ku bi shi kar ku ce za ku bi shi da wauta wani abu ku dauke shi da lokaci daya kamar da az-zuhri ke cewa man talaba al-ilma jumla dhahaba anhu jumla dole da ce zai madiman ilimi diman karma ku ce to zai fita bai samu komai ba zai samu komai ba zai haka zai fita inna ma yutlabu al-ilmu ala mar al-ayami wal layali da a ce da sami ilimin ne yau a dan diba gobe a dan diba shi ilimi kamar kamar famfo ne kaɗan kashi shi ɗan kaɗan yana yi ɗis ɗis ɗis ɗis insha Allah kafin a yi sai ya cika maka kaniya to haka ilimi yake shekara mun yi wannan yanzu kaga yanda muke yi yanzu ta gashi wannan mun kusa gamawa an gama an gama littafi wasu tafi an gama mahaifin musa ba a wasu ɗiya an gama to haka haka ilimi yake tafiya a yi shi yi ba kaɗan yi ba kaɗan yi ba kaɗan kan a gama kan kace kwabo shekara ɗaya zai ga an gama an yi wato kaso mai yawa sai mu tashi wa an shara ni sai sai kuma da natsuwa ba da gargar gargar ba ilimi abu ne mai ya da gawa shi a karan kansa in ka nemi shi gargar gargar shi kenan kuma sai ka ga ba sami yadda ake bukata ba sa game da su su shugabanni dai idan su suna son su yi alaƙa da kai a matsayin malami za ka yi alaƙa da su ko kuma saboda su shugabannin da za a tuna ɓata malami suna bata shi gaskiya ya kamata ba wani ba fannin yanzu bane fa shugabanni da yawa- shi za a yi da yawa waɗannan magabata za su suna da shi gudun shugabanni ai ai shugaba mutukar ba wai malami ne haka wanda aka mishi shaida zai addini ba in dai wai wato bangaren duniyancinsa ya rinjaye bangaren addininsa to babu za a yi malami ya kuɗa siyasa ci malami ko da kuwa shi da kyakkyawan niyya zai yi to daga baya sai ya zo da wata maslaha da yake san lalle lalle malami ya bi shi akan haka to wannan shine matsalolin ah, za ka ga daga ci- mafi sharrin mu'amala da aka yi da malamai da shugabanni suka yi hulɗa da su mafi sharri da zan iya tunawa yanzu shine abin da malamai na daular Usmaniya suka yi malamai daular Usmaniya da yawa su ne suka rika ba da sun sun sun dauki ah, wato mazhabi na Ahnaf mazhabi na Ahnaf suna da wani abu da suke da al-istihsan ai na kuma na faɗan shi to alisa san shi a yanda su abu hanifa ke faɗa daban su malamai na hanaf da yan bayan suka mai da shi ya zama faɗa kawai dai wani abu kawai ko da ya sa abu shi a musulunci sai ka ce eh to amma muna ganin akwai matsala kaza to a ji a yi istisani istisani istisani za ka je ana cewa duk wanda bai kawo istisani yana sai ya faɗa sai ya ji sai suka dinga halatta musu idan misali khalifa ya rasu sai ya zama akwai akwai kulafa wurin guda goma za su zama khalifofinsa umara afwan yari yarima yarima guda goma sun ce to shi kenan yarima guda ɗaya da ya zama sarki to sai ya bi sauran ragowar guda tara zai hallaka su saboda kasu daga baya suna mushi fada ko saboda su kuma turawa da ake rima da su a wani lokacin suna amfani da wasu daga ci su su ba su kuɗi su ba su waye wajen su haifar da bore to kaga su sun yi ne saboda su kiyaye maslahan daula din to amma shi ka zo ka ce a ke- a kashe wani rai saboda wasu rayuka su- su- su su rayu wannan isi sanan ne kamar misali ne mun mun shiga cikin jirgin ruwa mu zo mu ce ga wani jariri ko dan karamin yaro ai shi ai shi ba a- bai girma ba an ga an ga an ga abin da zai iya bayarwa mu kuma nan duk manyan mutane ne muna da iyalai to shi a hallaka shi saboda mu mu rayu wannan ai rai da rai ne wannan na isi sanan ne wannan shi yasa kuma muke cewa misali lokacin da mace eh, in ba in ba a- a wani raya kes ba mace ɗanta ya zama ɗa sosai ta ce wai bari ta kashe shi kawai saboda kawai ita ba ta san haihuwa ai rai da rai ne to ai ita za ita shi ya mutu ita kuma ta rayu to amma misali inda eh, shi inda malamai ke kawo istitna'i wajen mace mai ciki ai shi ne ke rayuwa a cikinta in ta ce in ta sace za ta mutu ita sai aka ce bari a fi gabatar da ranta to ai ita dama shi ke rayuwa a cikin gidanta tana da kana dama wanda ya zo maka cikin gida ya kaga alamar gidan ba zai wuyarce shi maka sai kuɗa shi amma sai su kiyasa waɗannan malamai amma abin da nake son kawo dai ka ga yanda su waɗannan malaman tsarin suka halatta a riga kashe mutane bayan Allah saboda wani wani wata maslaha da ake ganin cewa zai za ta sa daula cikin matsala kaza kaza kaza kaza wanda inda sun ba malamai na addini dama a lokacin su zo su rika yi ma wadannan umara din wa'azi ku je ai da can suna zuwa suna kai ma wato waɗannan eh, eh, wajen wasu daga cikin malamai ne sai kai ka zama musu- mushi mu'addib ana aka sama al-mu'addib din. to amma galibi sai daga bayan sai kuma yanzu shi malamin ya zo ya samu shi ya rima kaga ba zai daraja ba amma da shi zaka je ka dauka ka je ka ce yanda ake miki almajirancin nan ai da can inda asalin sa kenan a je a tura shi wani gari shi ma yanda yake wawaso da mutane yake ake shan wahala shi ma ya rima ya sha wuya kuma a mushi tarbiyya haka kaga yanzu idan dame zai rigima da dan uwansa duk irin wannan ai sanan zaka ga an ce su sarakuna zaka san dauka ai ai kuwa nakan za ka ga da yawa primary school da secondary school ba tare ake da da- da- da yaran eh, wato su dabo masu sarautan kano din ba za ka tare ake da su sau da haka wannan shine matsalar gaskiya malamai da yawa mal- ba- dan siyasa in ba addini zai ba to a dan daga dan baya baya da shi sai kada ranka da mai hudar shi shefa alheri amma zarkame masa to wannan wani lokaci kan kawo sharri kuma ko da mutum ya shiga cikin su kaga ash-sha'bi az-zuhri da muka yi magana kaga an amfana da su da hudun da suka yi da gwamnati amma kuma wanda kuma wasu daga cikin dalibai da wasu daga cikin malamai sun dinga zunguru su saboda haka za ka je ba ya ka ga Sufyan al-Thawri da ba ma za ka gani ba Sufyan al-Thawri ya riwaya daga az-zuhri ai dalili kenan wannan shi da sa za ga wasu yan orientalist da kuma masu zagin zuhuri a ran Kano sun ba zuhuri ta ai ai makwadaici ne kala kala kala shi kuma yana yi da wata maslaha ne amma kuma tare da har ku dukka kai zama kai gidaya ya zama da huda da shi a dai shi ne kula ya gani in taimakon addini ya to shi kenan sai ya tamki addini in kuma ya ga alama cewa za a haɗe da shi ne a musguna ma addini ana ma addini gumama shi kenan kaga wannan abin da ke shi kashi na haramun ki kuma ya kamata duk wani mutumi da ba aka san cewa shi yana ba addini karan tsaye to bai kamata kuma ya zama kai malami kallon kudda kudda shi ba an an san ka an san shi a sai dai zama yau kuna huda gobe gobe ba ga kuta da ba yanzu yayi Allah kyauta zai ci gaba da bayani akan wannan insha Allah sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in